أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sha uku ga watan biyu hijira dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyar ya yi daidai da ranar ishirin da tara ga watan ot miladiya dubu biyu da ishirin da uku alhalin da yake cikin wani ranaku muna roƙon ala datar da musu abin da yake shirri ne a rayuwarmu muna roƙon ala kare mu ya kuma yafe mana kurakuran muna jaddada godiya da Allah ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu ihya ulumuddin islami wanda yake masallacin munira unguwar bani fandude daidai kasuwar banka ne birnin niyami a jamhuriyar nijar muna tafsiri ne a cikin suratul isra'i daga farkon surar Allah ya ba mu iko mun zo aya na 66 yau za mu tashi aya na 67 zuwa abin da Allah ya so. Aya na 67 a cikin suratul Isra'i shi ne faɗin Allah maɗaukakin sarki, wa idha massakum ad-durru fil bahri dalla man tad'una illa iyyah walamma najjakum ila al-barri a'radtum wa kana al-insanu kafura na za mu tashi insha Allah Allah ya ce mu وإذا مسكم الضر idan wani cuta ya shafe ku shine shidda in kun ka shiga tsanani ko kafirai fil bahri a cikin teku dallamanta da una illa iya duk abin da kuke bauta koma bayan Allah za ku manta da shi sai dai Allah za su bace muku manta da su Allah kadai za ku kama falamma najjakum ila albarri yayin da Allah ya kubutar da ku zuwa saman tudu kuka baro cikin ruwa a arattum sai ku bijire ku kuma kafircin ku wa kana al-insanu kafura mutun ya kasance mai yawan kafirci ne kafura anan mai kafirci wani imar Allah ana magana da kafir na al-kufru shine al-juhl jayayya game da ni'imata mutum nada ya kasance mai yawan kafirce wa ni'imar Allah wannan shine halin mushrikai a cikin tsanani in sun shiga tsanani sai su koma ma Allah kuma tsakanin su da Allah sun koma ma Allah ne amma da sun shiga hali na sassaci sai su manta da Allah wannan shine halin da yawa daga cikin mutane a yau wani za ka gasar da yake cikin ni'ima ganin yake ma kamar Allah ba zai kama shi ba sai ya shiga tsanani sai ka ga dawo ma Allah azai ina kallon wani ayan nan nittuna yana ta addu'a yana ta addu'a ne ce mutum shege ne ya shiga matsi Allah yake komowa amma da ya samu sassaci ko masallaci sai ya bari ba a son haka ya zama kana da alaka da da Allah sadda kake cikin sarari zama in ka shiga tsanani kana da alaka da Allah amma idan ya zama to baka komo wa Allah sai ka shiga matsatsi dabi'a ne na kafirai Allah ba shi irin wannan jama'a an gane wannan ko la kare afa amintum shin kun amince ku wa'inda kuke bijirewa ni'imar Allah kun amince ne an yi sifa bikum janibal barri Allah subhanahu wata'ala ya kama ku ta ɓangaren tudu mana ya sa ƙasa ta haɗiye ku alhasu shine kamo na ƙasa kamar yadda aka yi maƙaruna ƙaruna lokacin da ya kafirci ƙarshen shi yazo sai aka sa ƙasa ta kama shi da kuma su sabon Allah kun amince da azaban Allah ne ya yi muku irin yadda ya maƙaruna ya sa ƙasa ta kama ku shine afa amintum kun amince ne an yahsifa bikum janibal barri Allah ya kama ku ta bangaren tudu saman tudu aw yursila alaikum hasiba ko kuma Allah subhanahu wataala ya aiko muku da duwatsu kamar yadda aiko mutanen Lut kun amince da wannan ne la tajidu lakum wakila Allah ce ba za ku samu wani wanda zai wakilce ku ba wakil bi ma'ana mane ba ku da wanda zai hana in Allah ta shi muku ni'ima ka ku zamanto ba ku shiri da Allah sai in taba shi idan kullun dai kuna da alaka mai kyau da Allah inda shi Allah ko ta yana na iya kama ko saman gado ne yana iya kama ka in yaso cikin mota yana iya kama ka kai mota san ran sai tayar gaba ta fashe ka taka burke ka kama ya za ka yi ka kaci ka wani abu ya faru ba da zaɓi Allah ya kame wasu ka jiyo na koren sai ya kame ka ya rike Allah yana ya kama kuta na ka ayoyin da abin suke sun nuna muna kai zaman to ba ka gyara alaƙa da Allah sai in ta baci Allah bai sun muna zaman to kana da kyakkyawan alaƙa tsakaninka da ubangijinka ko da ta kan faru dai kana da shiri tsakaninka da Allah afa amintum shin kun amince an yu'idakum fihi taratan ukhra Allah ya maida ku cikin wannan tsanani karo na biyu fihi ay fil bahri da kuka shiga teku kuka shiga tsanani kun rike Allah da kuka hito sai kuka manta da Allah to shin in Allah ya kara kama ku karo na biyu fa mana Allah sai ya bar ku sai kun sake komawa cikin teku sai matsalar ta ƙara tasowa to nan kuma ƙaƙa za ku yi shi yasa Allah yake cewa fa mintum an yu'idakum fi taratan ukhra shin kun amince Allah ya sake mayar da ku a cikin teku karo na biyu wa yursila alaikum asifa sai Allah ya aiko muku da iska mai tsanani shine asifan minar rai iska wanda yake da tsanani an ka ce iska irin wannan shi ne iskan da yake juye kwale-kwale ko ya juye jirgin ruwa ya taso ya rikita ku cikin ruwa in Allah su sai ya bar ku sai koma cikin teku sai ceto ba kun tuna ba yanzu zan yi muku abin da zai mu Allah yake cewa fa yi ƙuriƙakun bi ma kafartun sai Allah ya nitsar da ku cikin ruwa sakamakon kafircin da kuka yi masa thumma la tajidu lakum alaina bihi tabi'a sannan ba za ku samu wanda zai biyo bayan ku ba game da wannan kuba da muka yi tabi'an bi ma'ana man yatba ba wanda zai biyo ka san akwai inda ake neman ceto akwai inda ma ba a neman ceto mutanen da sun shiga kwale-kwale kwana biyu sai aka samu labarin ai ya juye da su cikin ruwa lallan za ku ta yi ceton su ta yana za ku fara babu sai dai kawai abincin shi kenan ya za mu yi mamun ta muhimmi sai a fara wani tunani ƙarshen ciki ya ce yi su ƙarshen su kaza babu ma wanda zai yi yanzu kamar isan nan a ce ta ci ko da ruwa sai ta fisge wani ta yi gaba da shi ta yi ƙasa kuna nema minti talatin ba ku hange shi ba sai dai ku dawo gida to wa zai ta yi to Allah ya ce in muka so sai mu bar ku sai kun koma cikin teku sai mu kama ku da zunubin da kuka yi mana amma Allah baya yin haka jama'a Allah yana da haƙuri da bayansa ana son mutum ya siffanta da siffa na haƙuri kai idan mun to duk wanda ya ma abu sai kara wala qad karramna bani adam ana ce haƙiƙa mun karrama mutum dan adam hamalnahum fil barri wal bahr muka dauke su muka ba su dama su yi kai kawo a saman tudu wal bahri da kuma cikin ruwa shine cikin teku wa razaqnahum min at-tayyibat muka arzuta su da dadadan abubuwa wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna muka fifita su akan da yawa daga cikin waɗanda muka halitta tafdilan ɗaukaka ma'ana muka ɗaukaka su akan sauran halittu wannan ba ƙaramin daraja ba ne jama'a shi yasa malamai suka ta kai kawo lalacewa da karkar ramna bani adama hakika mun karanta 'yan adam da me da abubuwa da yawa na farko bin risalati mun karrama su da aiko musu da manzo akwai manzanni cikin aljannu ne malama suka ce babu aljannu babu dan babu manzo cikin aljannu sai dai akwai masu gargadi wa id sarafna ilayka nafaran min aljinn yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirina malamai sun kafa hujja da wannan aya cewa aljanu ba aiko musu da nasu manzanni ba ba aiko musu da nasu annabawa ba a'a suna aiki ne da annabtar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin mutane ne adda manzanni jama'a wannan ba karramawa ba ce ko akwai manzo cikin awakai ne babu cikin mutane da su Allah ya karrama dan adam da sitira da ga ɗan adam yana da sutura amma sauran halittu tsirara suke tafiya kahi su ne ba duk Allah ya yi ko ba zaɓinka ne ko su zaɓin su ne Allah ne ya zaɓe ka kinan kakka butulce ma Allah ga mai da wannan ni'im Allah ya karamin mutum ɗan adam da magana sauran halittu ba sa magana shiru ne ma mutum shi yana magana a gani Allah ya kare mutum ɗan adam da wajen cin abinci ka diba gani abincinka sai an dafa an ruhe an ya huce ma sai an zaza ka ci ka ce bai da daɗi ga irin wanda kake so sauran halittu ba su da wani dibali mala'iku su ba su da ma abinci ba su ci ba sha amma kai kana ci kana sha ba girmamawa ba ne aljanu abincin da kunga ci kuka rage shi suke ɗauka su zama abinci gare su girmamawa ne gare saniya aka take cin ciyawa busasshiya ko ɗanya ta ci kai kuma sai an dafa mika hita ne inda Allah ya so sai ya zama abincin mutane shine kara ko itace kuma dole ku ce shi ko kun ce ba za ku ce ba amma saboda Allah ya karrama mutum na Adam sai bambanta shi da sauran halittu isa na Allah yake son mu yi iltifati a baya wa rinka duba neman da Allah ya muna wala Allah ya darajanta mu walaqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim Allah ya ce kuma mu muka yi dan adam a kama mafi kyau duk wata halitta in ta koma gehe ta tsaya aka kalle ta bata kai dan adam kyawu ba sannan babu wata halitta da za ta kai dan adam kaskanci in bai bi Allah ba shi yasa Allah ce thumma radadnahu asfala safilin za mu mai da shi mafi kasan na kasa mafi kaskancin halitta in bai bi Allah ba dan haka darajar da Allah ya ma tana tabbatuwa gare ka ne in ka bi Allah in ko baka bi Allah ba kaskanci ne zai biyo ma baya Allah ka samu bi ka yasa Allah ya ce wa laqad karramna bani adama hakika mun karrama mutane ‘ya'yan Adam, hamalna fil barri wal bahar, muka tafiyar da su a saman tudu da kuma cikin ruwa, mana muka ba su dama su yi tasarrufi a inda da suke su. Isa malamai suka ce, a cikin ruwa ku shiga kwale-kwale, a saman tudu ku haura kumi ko jaki ko mota, duk wannan nema ne, karramawa ne. Wane zaƙa namu minar tsaye ba ce, muka arzita su daga daɗaɗan abubuwa mana abinci mafi daɗi shi an na mutane tuka ita aka dabbobi kuma dukkan ku bayi ne na Allah faddalnahum ala kathirin mimman khalaqa mun fifita su akan da yawa daga cikin halittun da muka yi tafdilan girmama da wannan ne malamai suka ce ashe akwai wasu halittu wa'inda mutane ba su fi su daraja ba tunda Allah ya ce ala kasira akan da yawa kina akwai saura ko da ɗan kaɗan shi yasa suke gani mutane da mala'iku ya fi daraja idan ka koma umumi na mala'iku sun fi ma'ana umumi na mala'iku ba su kai mutane daraja ba sai dai akan samu wasu ɗaiɗakun mala'iku da suka fi wasu ɗaiɗakun mutane daraja kamar yadda Allah ya fifita jibirin ya fifita israfil mika'il malakul maut da sauransu sun fi ɗaiɗakun wasu mutane daraja su kuma ɗaiɗakun wasu mutane sun fi ɗaiɗakun masu daraja cikin mala'iku daraja kuma annabawa Allah an gane misali ko kenan ne daga ƙarshe dai ko da akwai wasu halittu da suka fi wasu mutane daraja to darajar duk dai tana dawowa ne ta komo ga mutum ɗan adam haka ba ƙarfin daraja Allah ya mana yau mana da'u kullana kulla unasin bi imamiya ranar da za mu kirayi kowane mutane tare da shugabansu wasu malamai suka ce bi nabiyihim tare da annabinsu wasu kuma suka ce a'a bi kitabihim da ayyukansu gabaki daya da kuma wanda ya jagorance su zuwa ga daidai ko rashin daidai Allah ce kowane mutane za mu kiraye su da shugabansu faman utiya kitabahu bi yaminihi duk wanda muka bashi littafin aikinsa da hannunsa na dama fa ula'ika yaqra'una kitabahum wa innan su za su karanta littafin su wala yuzlamuna fatila ba za a zalunce su ba ko lalabawan dabino malamai sun yi ma fatila fassara biyu wasu ka ce abin da aka ce ma fatil shine in ka zo akai honka za ka yanke tsakanin aka yi honka na sama da aka yi da namanka in ka daɗe ba ka yi wankin hannu ba yana dauda ko baya yi wannan daudan me kake yi da shi kana da bukatar shi ƙarshen ta dai ma in ka zo sai ka samu mu don ka wanke shi shi dai ko in za a yanke ma aka yi ka ce a hidda wannan dauda saboda baka da bukatar shi to suka ce shine fatili daidai da irin wannan dauda aka yin da kai in dai na alheri na Allah ce ba za a zalunce ka ba sai an sama shi cikin mizaninka wasu ka ce fatila shine abin da yake bawon dabino in ka fashe dabino dan shi ba ko wata yan leda da take rufe shi ba wannan leda ana cinta ko ana yada ta ne in ma ka ci dai in ka yada me za ta amfana ba to aikin ka na alheri ko kamar haka ne Allah ya ce ba za a zalunce ka ba sai an kawo ma abinka Allah shine azami eh shine ba azami ba ko shine cikakken sarki Allah ya samu dace Allah yake cewa menene man kana fi hadhihi a'ma duk wanda yake makafo ne a nan duniya Allah yake cewa a ta yani ina ne yake ba huwa fil akhirati a'ma to a lahira ma za a tashe shi ne a matsayin makaho ma'ana baya samun ni'ima ta aljanna wa adallu sabila kuma shine yafi kowa bacewa daga hanya ta daidai Allah madaukin sarki ya samu dace wanda wasu malamai suka ce a wannan aya man kana fi hadhihi dunya a'ma wanda yake idanuwansa sun ruhe game da ni'imar da Allah ya yi masa baya gode wa ni'imar Allah to fa huwa fil akhirati a'ma ko lahira ma makaho ne ba zai samu ni'imar Allah ba kuma shine fi kowa bacewa daga hanya ta daidai Allah ka ba mu ikon godiya da nemomin da kai mana sai aka dawo da siyaki zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da abun da yake faruwa tsakaninsa da mushrikai da shirye-shiryen da suke masa dan dai su samu su ci nasara akan shi sai Allah yake cewa wa in kadu sun yi kusa in bi ma'ana kad haƙiƙa sun yi kusa su waye su mushrikai la yaftinunaka anil ladhi awhayna ilayka da su fitine ka game da abin da muka yi wahayin shi zuwa gare ka litaftari alaina ghayrahu dan ka kirkira wani magana sabanin wannan ka jingina shi zuwa gare mu ma'ana sabanin abin da muka umarce ka wa idan idan ka aikata wannan lattakhaduka khalila to da za su rike ka masoyi su makiya manzo ko makiya sunna kullum abinda a burin su in su yan bid'a ne ka zama dan bid'a irin su in su mushrike ne ka zama mushrike irin su in dai baka lalace kamar da suka lalace ba ka taba shiri da su amma idan ka lalace da su to shikenan an zama lafiya kenan wata riwaya wasu malamai suka ce sun zo ma manzo Allah da zaɓi cewa ka zo ka bautawa allolanmu shekara guda mu kuma mu bautawa allan ka shekara guda mu dai muna son a samu maslaha ko ɗauki wannan strategy yadda ake yin shi duk sadda kaga makiyanka sun ce sai sun yi hada da kai aka yi gwagwarmaya aka yi gwagwarmaya suka gano faɗan bai ci to za a dawo hanyar sulu sun yi kora da hali sun yi yaƙi sun yi kaza sun ga abin bai suka ce kai yadda dai za a yi mu dai dan dai a zauna lahiya ku bari mu yi sulhu da shi in mun yi sulhu da shi to shi kenan ko wasu da kun kaga sun dame mu a yanzu inda yau za a ce musu kai ku zo a sulhunta mun ba ku kaza a zauna lahiya shiru ba ka ƙara jin wata magana amma da ba su samu wannan ba to duk abin da zai faru ba shi faru ruwa in ba za ka sha ba to kowa ma ya rasa to ba ka shan su kuma in sha Allah mai su zai sha su ai da Allah Allah ya kare mu malamai suka ce wannan aya tana bayyana mana halayen wasu masu da'awa cewa da yawa daga cikin masu da'awa ana ruɗa su da dukiya da su kahirai sun zo sun nuna wa manzo Allah cewa duk abin da kake so za a yi ma za mu baka kaza za mu baka kaza kafin a saukar da kuliya yau da kafirun sai sai manzo Allah yana gani ah ai ni wannan intire na ne saboda me idan za su bauta wa Allah da gaskiya shekara guda ai duk wanda ya shiga musulunci shekara guda yana yi inda da gaske ke to bai ta kenan yana ɗewa in yarda da wannan su zo su fara sai Allah a aya ta gaba ce a'a shi musulunci da zuciya guda ake shiga ba a shiga musulunci da niyya a fita kyale su in ba za su shiga da zuciya guda ba su zaman su kai dai tsaya kakan musulunci haka dole ne masu da'awa sai kunkuna idan mutum bai kula ba za a yi amfani da dukiya ainihin kuji karatun da muka kare ɗazu tunawa lokacin da 'yan sihiri suka zo suka ce in mi aka san mu in mun ci nasara akan musa sai ce za mu ba ku matsayi a mulki haka ne ko ba haka wani mi an ce muku abin za ne saboda 'yan terin shi ne ce za ga hukuma za ta yi kokari ta tsince wasu malamai ta sa su ƙarƙashinta don 'yan teranta ba wai don ta taimaka musu ba ko ba don tana son su idan malami da awa ya sa gaba kuma da awar shi tana ci in ana son a tsaye da da'awarsa to sai a nemi aiki a bashi sai a ce za a tura ka mission saudi arabic in ka kare ce za a tura ka mission misir in ka kare ce za a tura a mission za ka kare ba a bari ka cimma wannan manufar kana ta da hanci kana mu aka sani a ƙasa kaza alhalin abin da kamata kai an hana ka yi shi ne na haka ba 'yan teren malami ba ne ya zama yana ƙarƙashin gwamnati ko yana ƙarƙashin wani alhaji duk malamin da ya shirya zai dawo ƙarƙashin wani alhaji ya zauna to ya sani manufarsa ba za ta haƙaƙa ba sai an rusar da shi shi yasa kullum muka ce muku ku riƙe malamanku in kuka bari suke raunin da wani ya zo ya ɗauke su manufarku ba za ta tabbata ba su ma manufarsu ba za ta tabbata ba amma idan malamanku sun tsaya da kansu da izinin Allah sai manufarsu ta tabbata ko mata su tabbata kun gane misali yanzu misali nan da muke zaune ai ana yin wani ta yi wa ba a yi ko kun ɗauka ba a samu ana muna ta yi muku a wanda ya sa muke haƙuri da ta yi saboda muna da wata manufa da muke son mu cimma in muka karɓi tayin nan ku za mu bar in mun bar ku inda kuke son ku kai ba za ku kai ba mu kuma inda muke son mu kai ba za mu kai ba kenan mun bar abin maslahan mu kawai sai a waye gari ko maslahanmu ba mu da ikon mu yi ta sai abin da aka ci mu yi ke sa kullum muke ta faɗi tashi ana kakka bari mu zauna a ƙarƙashin wani kun gane misali don haka dole ne mu kula mu kiyaye in Allah ya sa mun samu abokan tahiya almajirai waɗanda za su samu gaba to kan mu bari su kubce mana mu yi ƙoƙari mu riƙe su hanyoyin da duk za a iya raba mu da su mu taushe waɗannan hanyoyi saboda mun zo duniya ne mu yi ma Allah aiki amma da yan kun ka kyala malaman suka kai wani hali aka zo aka ɗauke su aka sa su wani hali da kun shiga uku wadata ko ba za ta biye ba shi ma tashi ba za ta biye ba sa'annan Allah zai tambaye ku dan ko asanadin da ya sama nan ya koma wancan wajen a so nawa za ka ga malam ya fara wa'azi kwana biyu ya saɓe ya samu biro mai sanyi ya shige saboda sai shi ta fama ya yi ɗan wuya bai iya canza riga sai da ana kai malamin ta akwai zuhudu ba zuhudu na mai ya iya kun gane wannan misali akwai wani abu da wata rana za ku hange shi kuma kaɗan za ku cinci wannan abu ku yi sa'a ku samu malamin da zai iya gaya muku gaskiya arziki ne wallahi ba ƙaramin arziki ba ne ku samu wanda zai iya gaya muku gaskiya duk ranar da kuka mallake malamin ku ya zan bai iya gaya muku gaskiya ya halaka kuma kun halaka amma ba a gane wannan sai wata rana wannan magana wata rana za ku tuna ta ina gaya muku gaskiya ne akwai maganganu da muke gai wasu su ga sun yi ɗaci sa'a tafin kai yau da a ce zaune nake kullum ina dibin wane ya kawo na cehone wane ya kawo na cehone in na zo nan na zauna da na kalli wane na kalli wane ko ina so in ci wani abu ban iya cewa ko ba ga bane amma sai in kalle ku sai na gama kallon ku tas sai in ga ya kamata in ce muku kaza sai in ci saboda gobe ka san ban zuwa in ce ka bani na cehone ba arziki bane gare ku arziki ne daga wallahi ku kula ana amfani da damar nan irin wa'annan sai a yi amfani tun zamanin mu da aka yi amfani da a annabi suleiman da ya je gurin bilkisa mai ta fara amfani da shi a tura mai dukiya don a kama shi da haka duk mai da'awa wanda aka san yana da manufa abinda za a yi kokari bari a kama shi a bashi matsayi a bashi dukiya shiru bai kara magana da haka almajirai ko kama kanku kakka yi tunanin kayi karatu ka kare ka tare masallacin wani ka mutu wallahi ba inda za ka alhaji shi gina min masallaci shi gina min makaranta shi bai da wani intere ne masu kudinmu ne za su gina ma masallaci da makaranta haka kawai ba don wata manufa ta su ba a bai idan ma ya gane bai iya juya ka to bai gina ma masallaci don kashi a tsara kudin shi sai gane da aka kai karatu don kai Allah aiki ba don ka zamana wani masallaci ana ɗauka abin nan Allah kare ne na ne wake dai Allah ya ce wani kadu hakika sun yi kusa da su fitine ka shi ne layaftinu naka anin labi auhaina ilaik game da abin da muka yi wahayin shi zuwa gare ka da taftare a alaina gaira ku don ka kirkira wani saɓanin abin da ba shi ba gare mu ka jingina shi gare mu ba idan lattakazo ka khalila kenan sai su rike ka a matsayin baji daɗi ma'ana masoyinsu inda ka saki hanyar da kake ta daidai walaula an tabbatana ka ba don mun tabbatar da zuciyanka akan daidai ba laƙar kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila haƙiƙa kayi kusa da karkatu zuwa gare shi shay'an qalila karkata kaɗan to kamar ka karkata kaɗan sun nemi shi abubuwa da yawa ya ƙiya amma cikin waɗannan abubuwa akwai waɗanda yake son ko ya yadda wanne ne ya so shi yadda cewa su zo su bauta wa Allah shekara guda shi manzo Allah a fahimta shi in sun ka bauta wa Allah shekara guda ai sun zama musulmi magana ta kare Allah ya ce to da kadan ka aminta da wannan to kyale su in suna yi dan Allah su in ba su yi karbu shi kenan Allah bai kama mutum da abin da ya tunani a zuciyarsa ta yana son yayi bai yi ba kenan kana wasu wasu in yi kaza ko in yi kaza Allah bai kama ka da wannan to irin wannan ne manzo Allah to in ai amince musu su shigo ko kai amince Allah ya ce kadan da ka ce su shigo kyale su sai su harka su idan kenan da azabna ka dhifal hayati da mun dantsana ma linki na rayuwa malamai suka ce linki na rayuwa nan difar hayati shine shaqaqul hayati wa taraddiha an manzilatiha tabewa na rayuwa da kuma faduwa daga matsayinta ma'ana duk lokacin da wasu suka yi matayin kazo ku tai tare ka sake wata taka manufa ka bi ta manufarsu to abin da zai faru da kai biyu ne kaskanci da kuma rashin arziki saboda sun san ka biyo su ne don wani entere naka su ma za su amince ne don wani entere nasu dole ka kasanta kina duk wani nan magana da manzo Allah yake amma mu al'umma samu ne ake magana kenan idan ka bi mutane don wasu manufa tasu ba ta addini ba to Allah zai dandana ma da ifal hayati ma'ana kaskanci a rayuwa nan duniya kenan wa da ifal mamat da kuma linki na mutuwa inan difra mamat shine ya ishu al-insan fi shaqa ila an yamuta Allah zai bar mutum cikin kaskanci da tarewa har ka mutu kana cikin wannan kaskanci malamai suka ce illa hanyar ya sai dai mutum ya dawo daga baya ka biyo saboda yan teran ka su ma sun dauke ka saboda yan teran su to kun shiga kunci na rayuwa da kuma kunci na mutuwa ma'ana kuna cikin kaskanci da tabewa matuƙar ba ku dawo kun gyara ba ma'ana in za ka shiga aikin gwamnati a matsayinka na musulmi kar ka shiga don albashi ka shiga don yi ma ƙasar ka hidima idan wani zai gina ma masallaci ko makaranta kar ka karɓa don enteren ka ka karɓa don yi ma addini hidima shi ma ya baka don yi ma addini hidima sai a samu cin nasara amma in ba haka ba to za a shiga kaskanci Allah karba mu da kaskanci Allah madaukin sarki yace thumma la tajidu laka alaina nasira kuma za ka samu wani wanda zai taimake ka akan mu ba ma'ana ba wanda zai kame ka daga barin shiga cikin kaskancin mu wa in karu hakika su kafiran nan sun yi kusa la yastafizunaka min al-ard su zamar da ke daga ƙasa ma'ana yastafizunaka ay yastazillunaka sun so su kaskantar da kai tukuna daga garin ku yukhrijuka minha dan su fidda ka daga cikin garin ku malamai suka ce al-ard anan shine ardu ardul madina ana kasar madina a garin madina sun iya kokarin su su kore ka daga garin madina zuwa kasar sham wa idan la yalbathuna khilafaka illa qalila su kuma ba za su zauna bayan ka tafi sai dai kadan a wan a fassara wasu saboda in mun ka dauki hakan cewa al-ardu huna al-madina yadda abun yake su yahudawa saboda bakin ciki da keta da sun zo gurin manzo Allah sai su ce mai a haba in kai annabin gaskiya ne dai inda annabawa can ne garin annabawa annabi ibrahim annabi isma'ila duka annabawan Allah can nasu da rayuwa kai ma ka tai can a magana su haka ne ko ba haka bane eh annabawa madina suka zauna a ba ba na musa ba ba baitul maqdis ba to kada can Allah ya ce haka suka so in mun ka dauke shi haka in kun mun dauke shi da wa in kadu la yastafizunaka sun yi kusa da su kaskantar da kai su wofintar da kai min al-ard daga garin makka li yukhrijuka minha dan su fidda ka daga garin makka su ku shawa kenan in sun hidda ka daga garin makka wala yalbisuna khilalaka khilafaka ko khilafaka bi ma'ana ba'daka su ko ba za su zauna cikin garin ba bayan sun kore ka illa kalila sai dai kwanaki yan kadan wannan kuma ya faru manzo Allah lalle ya bar garin makka wa'anda suka yi kullakullan an ka kore su to su ba makka sun ka bari ba duniya suka bari ga baki daya idan ba da dadewa ba aka yi yakin badar shekara ta nawa ne aka yi yakin badar hmm manzo Allah da ya hijira shekara ta nawa aka yi yakin badar shekara ta biyu kina an shekara daya cikin shekara ta biyu aka yi yakin badar kuma waɗanda suka yi kulle kullen a korin manzo Allah ya bar garin Makka su suka yi ruwa suka yi tsaki dole sai an yakin kuma aka zo aka yi yakin sauran suka dawo gida su kuma suka sheka lahira shi ne sai Allah ya ce sun yi kokari don su hidda ka to lalle za su yi sheka amma bayan ka hita ka bar garin maka su ma ba za su dade ba za su bar duniya kuma Allah ya magalle su sunnatan haka ne ko sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wannan sunna ne na annabawan da muka aiko kafin kai ma'ana na hallaka duk waɗanda suka ƙi annabawan Allah wannan sunnan muci wala tajidu li sunnatina tahwila ba za ka samu wani canji ba game da sunnar mu akan azzalimai tana nan har yanzu idan dai da awa kake idan Allah wasu suka sa ma kahon zuka dole sai sun raba ka da wurin to za su raba ka da wurin amma su ma ba za su mori wurin ba za su tafi ba a da'awa ba kadai ko a wurin sana'a ka kama shago an ga yana marshe sai a yi tsaye a yi ruwan tsaki a kore shi a kawo ɗan mai gida a aza shi kuma aza sana'a irin taka wallahi ba ta albarka ko ina ba ta zama an shayi ko ba shayi ba to don haka ko wani kaga Allah yana ba wani arziki a wuri kai sa ido dole shi ta dan kai ka samu wallahi in ya tsaye kai ma ba ka samu Allah ya kiyaye shi in kaga Allah ya tsara abu kake faɗa da abin da Allah ya tsara sai dai kawai sai sai Allah zai kawo mana bayanin menene bayanin sallah Allah suka ce misa ana bayanin makiya an zo bayanin sallah cewa abin da yake sa a ci galaba akan makiya ita ce sallah duk sadda ko kaga makiya sun yi muku wuf to ku yi sallah kuma musalla warke sallah dusar da kaga damuwa ta duniya ta mamaye ka yau masallaci ka rabu da wannan damuwa manzo Allah da ya shiga damuwa sai ce alihna bi haya bilal hutar da mu da wannan sallah manzo Allah duk inda ya shiga damuwa ran shi ya bashi sallah zai shikenan ya wanke kai ma in kasuwa ta matse ma babu gaba babu baya ka zo gida babu kayan miya yaro babu lahiya madan ga ciki aiwa koyo ko goyo babu rakon suna da masallaci Allah ya samu dace kun fahimci Hausa kenan kai mun rinka yin sallah da shakku dan manzo Allah ya ce wurin da bawa ya fi zama kusa da ubangiji sai in ya zo yi sujada kenan ba gurin da kai fi kusa da Allah in ka zo kana sallah haka mu daina mantawa da wannan kai ka zama kana faɗin sirrinka to wani wallahi ya taya mu da addu'a garin nan ya zahi kaza eh ya zahi amma wa ga zuba mu garin ruwa Allah ko ta inda shi eh alwala je ga yaba ka sujira kai goshi kasa Allah fa ka gani wa kai kace a dawo abin nan na dawo Allah wallahi na bari duk abin da nake na bari Allah ka sassa ka sassa ta min shiru sai Allah ya kawo masu Allah ka sauka mana Allah yake ce aqimis salata ka tsayar da sallah haka ne ko liduluki shamsi tun daga karkatar rana ila gasakin laili har zuwa shigowar dare shi ne gasakin laili da kolin laili wa ƙor'an alfajir da kuma fitowar alfijiri mana bayyanar lokacin sallar asubahi inna ƙor'an alfajiri lalle lokacin sallar safiya kana mashkuda ya kasance abun amana abun halarta ne mana mala'ikun dare da na rana duk suna haduwa a lokacin sallah asubahi malamai suka ce wannan sallah eh wannan aya tana daga cikin ayoyi da suke hada lokutan sallah cewa qur'ani akwai ayoyi guda uku da suke bayanin lokutan sallah wannan aya tana daga ciki wani wuri Allah ya ce fa subhanallahi hina tumsuna ko wa hina tusbihuna wa lahu alhamdu fis samawati wal ardi wa ashiya wa hina tuzhiruna ko a wani aya Allah ya ce aqimis salata tarfayin nahar wa zulafan min al-layli innal hasanati yudhibna as-sayyi'ati dhalika dhikra lil-dhakirin wafin ga ayoyi da wannan aya duka suna bayani akan lokutan sallah muna wakan wannan aya wannan ayar Allah yake cewa aqimi salata ka tsayar da sallah liduluki shamsi malamai sun yi sabani akan duluki shamsi wasu ka ce duluki shamsi shine gurubi shams wasu ka ce a'a mailuha min an kabir sama karkatanta to me yasa aka samu sabani inda shi asalin duluk yana ba da ma'anar karkatawa abu daga inda yake idan rana tana tsakiya ta karkata daga tsakiya ta gusa ko bata gusa ba idan tana gab da faduwa ta gangara ta fada ta gusa ko bata gusa ba sai shi yasa malamai suka samu sabani akan kalma na duluki amma da yadda malumma jumhuri suka tafi akan aqimis salata ka tsayar da sallah liduluki shamsi tun lokacin da rana ta yi zawali malamai suka ce nan aya tana yi muna bayanin sallar azhar da kuma sallar la'asar ila ƙasar illeni to daga nan kuma sai ka daina yin sallar har lokacin da dare ya shigo shi ma ishara ne zuwa ga sallar magariba da sallar isha'i wa ƙur'an alfajir haka ma idan ƙur'an alfajir ya yi ma'ana lokacin sallah su ya bayyana shi ma ka tashi kai sallah kenan sun zama sunnoni guda biyar to inna ƙur'an alfajir lalle lokacin bayyanan sallah asubahi in lokaci alfijir ya bayyana yake to kana mashhuda ya zama to abinda ake shahada ne ma'ana abinda ake halarta ne ma'ana mala'iku na dare da rana suna halartar lokacin sallah asubahi faƙon rabbi adkhilni mudkhala sidqin kace Allah ya shigar da ni mashi ɗanan ne ko wa minan layli haka ma in dare yayi fatahajjar bihi ka tashi kai tsayuwan dare nafilatan laka ƙari ne gare ka kai manzo banda saura al'umma asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda ana sa rai an ka ce asa anan tabbas Allah zai tashe ka abin mana wurin tsayuwa abin godiya nan bayani zamu a cikin wannan aya da Allah ya ce wa min al-layl fatahajjat bihi ka tashi kai tahajjud me bambancin tahajjud da qiyamul layl kamar tarawihin da ake yi wasu su ce tahajjuri wasu su ce qiyamul layl wasu su ce tarawih me bambancin wa'annan kalmomi suna da bambanci ko ba su da suna to abinda dai za mu yi bayani a kai wannan kalma na tahajjudi idan rana ta kwaɗi ka yi sallar isha'i sai ka je gida ka kwanta ka yi kwana ka kwalka to sallar da za ka yi bayan falkawarka daga kwana shi ake ce mata hajjud kun gane ko? idan ko rana ta kwaɗi ka yi magariba ka yi isha'i ba ka yi kwana ba ka ci gaba da sallah wanda ya zama kiyamun laili ke duk da sallar dare ne amma dai inda abin manci su yi tahajjud kwana yake shiga tsakanin bawa da sallar da zai yi bayan ya tashi daga kwana to shine sai Allah ya ce in dare ya rasulullah ka kwanta kai kwana kaɗan to tashi kai sallah wannan sallah shine tahajjudi nafilatan laka ƙare ne a gare ka ma'ana shi manzo Allah an wajabta masa tsayuwan dare sabanin mu kuma sunna ne gare mu in mun shi amma in dare dole sai ya tashi ya sa gane bambancin ko dan me Allah ya tashe shi matsayi abin godiya ranar tashi alkiyama shi yasa yana daga cikin haƙƙin manzo sallallahu alaihi wasallama ka roƙa masa babban matsayi a lahira bayan an gama kiran sallah manzo Allah ya ce duk wanda yi addu'a ya kuma roƙa min shafa'a yace Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salati qa'ima ayati muhammadin wasilatu wal fadila wa ba'athu maqam mahmudan alladhi wa'ata ka tayar da shi wurin tsayuwa abun godiya wanda kai masa alƙawari yace halat lahu shafa'ati yawmal qiyamah ceto na ya halasta gare shi ran tashi alƙiyama kenan aljanna ma sai an yi da gaske a samu man kana yuridul akhirata ko wa sa'alaha sa'yaha wa huwa menene wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura wanda yake son lahira to shi ake irin na lahira ya hada da imani to wa'annan za a karbi aikin su a basu babban matsayi a lahira kaga zo duk magana kana son lahira kuma ka zama rabu kullun sai dai kwana baka karatun qur'ani baka azumi baka kaza wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin kace Allah subhanahu wataala ya shigar da ni mashiga ta gaskiya wa akhrijni mukhraj sidqin ka kuma fiddani mafita ta gaskiya waja'alni min ladunka sultanan masira ka sanya mini ma'ana sultanan ƙarfi kenan ko kuma cin nasara nasira wanda yake tare da nasara ma'ana ka ƙarfafa da cin nasara a gane ko Allah ya bani in ci nasara akan rayuwa na to malamai na wannan ayar malamai sun yi bayani akan makhraj sidiqin ya yake madhala sirqin ya yake wasu kace shine akhrijni nan da yake cewa wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin Allah subhanahu wataala ka shigar da ni mudkhala sidqin shine ka kai ni garin Madina ka kare ni daga kafirai ka kai ni garin Madina lafiya kalau an gane ko idan ka kai ni cikin garin Madina wa akhrijni makharaj sidiqin sannan ka fito da ni daga garin Madina wuri na gaskiya zuwa kuma guri na gaskiya shine garin Makka kamar addu'a yake yi Allah ka kai ni Madina lahiya wata rana ka fidda ni daga garin Madina ka dawo da ni Makka ina mai mulkin ɗakin Allah ma'ana ina mai fatan Makka gane ko ya laka fidda ne daga garin makka zuwa garin madina in je lafiya kuma allah subhanahu wata'ala ka hiddo da ni daga garin madina zuwa garin makka in zamanto ina mai samun nasara ya komo a hannunu wallahu a'lam wasu malamai suka ce a allahumma adkhilni madkhal sidqin allah ka shigar da ni kabari wurin zama na gaskiya fakhrini makhraja sidqin ka fito da ni daga kabari zuwa ga wurin tsayuwa na kiyama wuri na gaskiya mana gurin shiga na gaskiya kabari wurin fita kuma shine tsayuwa a ranar tashi alkiyama wasu malamai haka suka fassara shi kuma kan dubi zahirin abin duka yana iya dauka Allah ka shiga da ni gurin shiga na gaskiya kabari yana shiga ko ba a shiga idan ka shiga kabari ka shiga mashiga na gaskiya musamman in an da imani sannan ka fito da ni zuwa ga mafita ta gaskiya mana ka fito da ni ranar alkiyama in tsaya ina mai samun tun nasara da abin da Allah subhanahu wataala yake so Allah ya samu dace wa qul jaa al haqq kace gaskiya ta zo wa zahaqa al batil kuma ƙarya ta dushe zahaqa bi ma'ana halaka lalacewa ke wa qul jaa al haqq kace da su gaskiya ta zo qur'ani ya zo Allah ya aiko da manzansa wa zahaqa al batil kuma ƙarya ta gushe ta halaka innal batila kana zahuqa ai ƙarya ta kasance abu ne mai gushewa duk yadda ƙarya ta yi ƙarya gushewa ne take yi anunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un muna saukarwa daga cikin alqur'ani ma huwa shifaa'un abun da yake waraka ne annan ma'ana waraka daga makantar zuciya zuwa ga hasken zuciya mana abin da yake warkar da mutum daga bata zuwa ga shirya Allah ce muna saukar da shi ne a cikin alkur'ani wa rahmatul lil mu'minin kuma muna saukar da abin da yake rahama ne ga mu'minai cewa qur'ani shi yake sawa ka samu rahamar Allah ka tsira daga azabar Allah maskar kai aiki da shi wala yazidu zalimina illa khasara amma baya ƙara makafirai komai sai dai tabewa wa idza an'amna 'ala al-insani idan muka yi wa mutum dan adam ni'ima a'rada sai ya bijiri ana sai ya dina ma roƙon mu ko addu'a sai ya dina shi yasa ibn abbas ya ce a'rada an addu'a sai ya bijiri daga roƙon mu wa na'a bi janibi sai ya janye na'a bi ma'ana taba'at sai ƙara nisantuwa bijanibihi da ɓangaren jikinsa mana ya nisantu daga yin imani da mu saboda ya samu wadata wa idan masahu sharru amma idan wani sharri ya safe shi abinda baya so ya shafe shi kana ya kusa sai ya kasance mai yanke kauna ga Allah in ya shiga wani matsayi na talauci sai ya ga kamar Allah ma ba zai kare masa komai amma in ya shiga wadata sai ya manta da Allah mafi yawancin mutane ba duka ba haka suke yi wani ya samu wadata sai ya ga sallah bai da muka ganshi ba karatu bai da muka ganshi ba sai dai in ta yi zahi sai ya ga shi ne yanzu ku duba ku gani nan da muke zaune babu mutum nan da ke hawan mota miliyan ɗari ya zo ne ya zama in ma akwai su ba su da yawa ba su da bukatar karatun ne suna ina wasu ya ce ma je su yi nom dafiyar dafiyar ko ce yin nom dafiyar ko to ba ci ba ba sabuwa ko ba haka bane bari an zo lahira ana gani yan nom dafiyar ba su da dama shi ya wuce ne ta shi zai da mi a bukatar shi amma da ta yi kak wani za a wadda ma malamai ne ustazu kuna lahaye wani bidiyo ban gaka kana ina ne yanzu ina shago to ina za zan zo in same ku muna mun ji mai nan na fita mun san ta baci sai mu dauko yi kanmu mu dada Allah ya kawo na ba eh Allah ka shirye da mu to kul kullum ya'malu ala shakilati kul kace da su kullum kowanne daga cikin ku ya'malu ala shakilati yayi aiki a bisa niyya irin tasa yayi aiki da niyya irin tasa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila amma dai ubangijin ku ya kowa sani wanda yake kan hanya ta kwarewa da take ita ce mafi shirya wa yas'alunaka 'anir ruhi suna tambaye ka game da rai kulli ruh min amri rabbi kace da surai yana daga cikin al'amarin ubangiji na amma utitu min al-ilmi illa qalila ku dai fa ba ba komai bane daga ilimi sai dai dan kadan ina daga cikin tambayoyin da yahudawa suke ce wa ƙuraisha ku mai in ya ce shi annabi na ku tambaye shi to kaka labarin rayya yaran yake ku tambaye shi shi ba ku labarin dalkar ne ku tambaye shi ya ba ku labarin ya ajuj da ma'ajuj ku tambaye shi Allah ya ce kyale su suna bugun gaban ilimi ne to dan kadan na aka ba su isa da kaga mutum yana ma bugun gaba shi ilimi gare ka ce eh kana da amma dan kadan Allah shi ya da ilimi da yawa wala in shi'ina in muka so da nadhaban nabil ladhi auhayna ilayka sai mu tafiyar da abin da muka yi wahayi zuwa gare ka thumma la tajidu laka bihi alaina wakila sa'annan ba za ka samu wani wanda zai hana mu game da aikata wannan ba ishara akan wannan qur'ani da Allah ya saukar da shi inda Allah ya so sai ya bari a canza shi ba zai hana nan yanzu an ka ɗauko ƙur'ani an ka sa wani abu da yawa ba su gane an yi rage ko an yi ƙari saboda ba haddace shi ba na ce musu muna yin muyaka amma sai Allah ya hana kahirai suna ganin ƙur'ani ba sai ƙara mai komai ba sai rage mai komai na ba laima bace a gare mu sai sa ƙur'ani ko da yaushe yana illa rahmatan min rabbik sai dai rahama daga gurin ubangijinka inna fadlahu kana alayka kabira lalle falalan Allah a gare ka mai yawa ne yanzu mu tashi wannan aya qul la in ishtama'at al insu wal jinnu idan Allah ya kiyama da rai nan za mu tsaya abin da muka daidai Allah ya ba mu ladan shi inda muka kuskure Allah ya yafe mana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk